الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujih ilmul qira'at an gane ko al mutawatira wa shadda bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyyah tafsilan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko darasin mu ko zaman mu na 69 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya ayar da zamu tashi akan ta ita ce wato aya ta 84 kenan a cikin suratu hud alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wa atammu taslim an gane ko to inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ila madiyana akhahum shu'aiba kenan wa arsalna ila madiyana akhahum shu'aiba mun tura zuwa ga madiyana dan uwansu annabi shu'aib waɗanda sun kai imani da shi dan uwansu na na imani waɗanda ba su imani da shi ba sai zaman to ko dan uwansu na gari ko dan uwansu na jini na family kenan ko kuma dan uwansu na kabila ko kuma dan uwansu a matsayin sa dan adam wannan sani ko mun fahimta ba to annabi shu'aib ya ce mutanensa qala ya qaumi ibudullah yace ya ku mutane na ku bauta ma Allah malakum min ilahin ghayru ba ku da wani abin bauta wanda ya cancanta a bauta mishi akan cancanta in ba Allah ba mun gane ko imamul kisai al-kufi an-nahwi al-qari al-muqri da imamu abu ja'far al-madani sun karanta malakum min ilahin ghayri ghayri to ghayrihi sai zaman tonan sifa ce ta ilahin tunda ilahin yana da mi yana da kasra sai zaman tonan atfun alal lafzi sauran ƙura da sun karanta malakun min ilahin ghairu sai zaman tone atfun ala mahal alal mahal domin asalin shi malakun ilahun ghairuhu ne min nan ta zo ne ta'kidi an gane ko yawwa kina asalin kalimar malakun ilahun ghairuhu to da an ka ce min ilahin to da an ka ce min ilahin kaga min ta shiga to in ka ce ghairihi ka hankalta ma lafazin min za shiga akan ilahi in ka ce ghairu ka hankalta ma asalin shi ilahun ne asfun ala mahallihi mun gane wannan yawwa to almuhimmu wannan nan ne tawjihul qira'at yake yace wala tanqusul mikyal wal mizan al mikyal wal mizan ko ka ce mikyal masdar ne ko kuma ka ce ismul alami mif'al al mizan shi almikiyal asalin ya'un din shi ya'un ne amma almizan asalin ya'un din shi wawun ne miwzan ne daga wazana yazini shi ko wancan daga kala yaki kaila kidan bikiyal ismu wato abin al'ada ne an gane ko da shi da mizan yace inni arakum bi khairin ni ina ganin ku da alkhairi ma'ana ina ganin muku alkhairi wa inni akhafu alaikum adhab yawmin muhit ina muku jin tsoron yini wanda yake mai kewayewa almuhimmu anan abin da kamata mu gane shine cewa annabi shu'aib ya fara da awasta da mi da tauhidi kamar yadda shi ma annabi nuh Allah ta'budu illa Allah a cikin suratu hud ko sannan kuma wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayruh wa ila samud akhahum salih qala ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayruh wa ila madyan akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudu Allah malakum min ilahin ghairu duka wannan yana nuna annabawa da mi suka fara da tauhidi suka fara da'awa amma sai suka ƙara da matsalolin da suke al'umma su suke fama da shi kaga annabi shu'aib sai ce wala tanqusul mikyal wal mizan sai kuma ya ƙara da wata matsala da take faruwa a cikin al'umma ta tauye a ma'auni da mutu mushkila ce ijtima'iyya mun gane ko yawwa to almuhimmu dai ya ci gaba da yi musu bayani wa ya komi auful mikiyar wal mizan bil qista ya ku mutane na ku cika abin awo da mizan in an ce al mikiyal abin da ake aunawa da tiya tiya misali al mizan kuma abin da ake auna na yin shi kilo kilo bilƙistu da adalci mun faɗa alƙistu adalci alƙastu zalunci wa amma alƙasitu da fakanu li jahannama haƙaba alƙustu kuma turaren wuta wala tabkhasu nasa ashiya'ahum kakku tauye ma mutane abubuwansu haƙƙin su kenan wala ta'thaw fil ardi mufsidin kakku yi banna a bayan ƙasa mufsidina kuna masu dogewa akan banna sai zaman to halin ce mu'akkida lil fi'li domin ta'thaw kakku yi banna to mufsidina kenan sai zaman to halin mu'akkida ana cewa asa ya'su yayi banna sannan ana cewa asa ya'si yayi banna sannan ana cewa asa ya'sa yayi banna yace to baqiyatullahi khairul lakum baqiya na shirin rufin arzikin Allah tunda su suna ganin in ba a tauye mudu ba a samun kuɗi masu yawa kamar masu cin riba sai suna ganin in ba a cin riba ba a samun kuɗi masu yawa haka masu zaluntar mutane sai suna ganin in ba zalunci an kai ba a samun alkhairi alhali ko albarka a babu cikin zalunci shi yasa ce baqiyatullahi saboda arzikin da zai muku saura wanda za ku samu na halaliya na Allah khairul lakum shine mafi alkhairi gare ku koko shine alkhairi don wancan babu alkhairi cikin sa in kuntum mu'minin in kun kasance muminai wa ba ana alaikum bi hafiz ni ban kasance mai tsaro gare ku ba ba zan iya hana ku ba ku aikata abin da kuke so amma ku sani Allah ya sa abin da kowa yake aikatawa to ga inda taujihil qira'at kuma yake shi yasa mun kadan tafi akan sa almuhimu annabi shu'aib ni mutane sun ka bashi amsa qalu sun ka ce ya shu'aib yanzu ya kai shu'aib asalatuka yanzu sallaka ma'ana addu'o'in da kake yi an gane ko tunda sun ganshi yana wasu addu'o'i yana daga hannu wasu kace a salatuka kamar sallar da da yake yi tunda annabawa suna yin sallah tunda kuma cikin sallah akwai addu'a ban sani ko mutu ba imam hafs rawi na asim da hamza da kisa'i da khalaf waɗanda qurra ne su na kufa shi ma hafs rawi ne na asim na kufa sun karanta as-salatuka shin sallaka intabihu wawun din nan ba a karantawa da ita nan bil ifradin salatuka wani tarja ce as-salawatuka ba sani ko mun fahimta ba amma sauran qurra su sun karanta as-salawatuka kenan sallolinka ba sani ko mun fahimta ba kenan alal jam'i la alal ifrad da an ce alal ifrad ko an ka ce alal tauhid kenan mufrad da an ce alal jam'i kenan as-salawatuka yanzu sallolinka kenan sai zaman tonan sallar shi tana yi wannan guda wata sallah ce suke nufi guda ko kuma a'a salatuka mufrad ne mudafun ilal ma'rifa ya kuma mi jam'i kamar yadda anka ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kenan wa in ta'uddu an'amallahi la tuhsuha muna gane ko yawwa to kenan sai ya zamanto duk dai ma'anar su daya yanzu sallar kata take tura ka ta amurka an naturka ma ya abu da aba'una eh kenan sallar kata ta ka umurtaka kenan wani abu na kamar suna ganin kamar wani wa'ayi wa'ayi na ko wani wahayi na suka gani ana mai na aljannu ko ko akwai su abubuwa da kiran yana yi na surkulle ko kuma duke duken kawai izgili na dan duke duken da kaka shi na saka wannan ko ta amurka take umurtaka an naturka ma ya abu da aba'una mu bar abin da iyayenmu suke aikatawa subhanallah aw an naf'ala fi amwalina ma sha. an gane ko shi au an naf'ala ba ma'atufi ba ne akan an naturuka an gane ko kenan ta amurka take umurtaka an naturuka ma ya abu da aba'una mubar abinda iya musu ke aikatawa au an naf'ala kaga in ka ce au an naf'ala sai in ka kaddara au Allah naf'ala sai sai da mantu ma'atufi akan an naturuka ko kuma an na turuka kenan mu bar abin da mu suke aikatawa kuma mu bar aikata abin da muke yi an na fa'ala fi amwali na mana sha kenan mu bar aikata abin da muke so cikin dukiyarmu ko ka kaddara la Allah na fa'ala fi amwali na mana sha dan kan mu aikata abin da muke so cikin dukiyarmu ko ko ka dauke shi akan ma'tufi akan ma ya abudu aba'una kenan natruk ma ya abudu aba'una wa natruku fi'la fi amwali na mana sha ba sani kuma fahimta ba sai zanto ba tufi ne akan mafulun bihi makin ba ma tufi ne akan fi'ili ba mun gane wannan da kyau eh kidan mu bar aikatawa innaka la antal halimur rashid sannu innaka kai kaga inna litta akidi anta a innaka la anta kaga lamun litakidi anta shi ma damirul hasr ne al halim kaga ya zaman tomi mubtada eh khabar mu- khabarul eh, abin nan ne khabarul eh, inna ne to shi ko ismu inna ma'arifa ne al halim khabar amma yanzu matsayin ismu khabar inna yake ya zan mi ya zan ma'arifa in mubtada ya zan ma'arifa khabar ya zan ma'arifa hasr ne kenan sa ne babu wani mutum wanda adda cikakken hankali irin ka ar-rashid babu wani shiryayye irin ka eh kaje wanda suke ga annabin Allah ga anta kuma da sun ka kara hasr ya karu kenan ga ta akidi to almuhim annabi eh, shu'aib ya cigaba da musu wa'azi duk da yake nan ba taujihi akwai ba qala ya qaumi in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana intabih a qira'ata eh, annabi eh, nuh wa atani rahmatan min indihi kissa ta annabi nuh ita ko kissa ta annabi eh, abin nan annabi eh, صالح قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة كاغة رحمة من عنده منه رحمة أنا كنا قصة النبي منه رحمة تاغباتا وقا قصة كما منه يغباتي سنة أنك كاو رحمة ننكما ورزقني با وآتاني بني ورزقني منه رزقا حسنا قراءة النبي شو... آه... آه... قصة النبي شعيب Allah arzita ni arziki mai kyau wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu ba na son in saba muku daga cikin abin da littafi akan shi ni ma gyara na nika so in uridu illa al-islaha bastata'tu uslubul hasr kenan ba komai nake so ba in uridu ai ma uridu illa al-islah gyara nake so mastata'tu iya gurgudo na wa ma tawfiqi illa billahi lamma shi ba hasan ni ba wata dacewa gare ni sai ni sai daga wajen Allah alaihi tawakkaltu ga Allah ne ni dogara wa ilaihi unib kuma gare shi nake mai da al'amura na shi kadai wajen qalu ya shu'aibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha kadiba cikin ad-durr al-masul fi ulum al-kitab al-maknun na as-samin al-halabi akwai qira'at shadda da tawjihin su a can annabi shu'aibu ya ci gaba da imam mutanensa wato magana yake cewa wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi wa ya qaumi ya ku mutane na la yajrimannakum shiqaqi kada wato jayayya da ni ta kai ku an yusibakum kenan ya same ku ko kenan isabatukum sai zaman to kenan an yusibakum shine matsayin fa'il tunda la yajrimannakum kum kin shine mi matsayin fa'ili shiqaqi a shiqaqi shine fa'il an gane ko kenan la yajrimannakum shiqaqi isabatakum sai mun to eh, an yusibakum maf'uli ne na biyu shiqaqi shine fa'ili kenan la yajrimannakum shiqaqi isabatakum kada jayayya ta ta haifan muku shine wato yajrimannakum mislu ba asaba qauma nuhin abinda ya sami mutane annabi nuh au qauma hudin ko mutane annabi qauma hud mutane annabi hud au qauma salih ko mutane annabi salih wa ma qawmu lutin minkum bi ba'id mutane annabi lut ya ce ba su yi nisa gare ku ba ko ba kadan bane eh ko bi ba'idin kenan wurin su bai da nisa tsakanin ku da shi ko kuma zamanin ku bai da nisa kuma ya ce wa ma qawmu lutin minkum ya kamata ya ce mi qawmu lut ya kamata ya ce bi bu'ada tunda shine jam'i na ba'id sai ce ba'id qawmu lutin minkum bi ba'id domin fa'il wani lokaci har da jam'i yana zuwa akanta ko ba kanan bane in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa inna Allah huwa mawlahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal mala'ikatu zahir yace bai ce zuhara'u ba yawwa to almuhimmu da ya ci gaba da wa'azi kafin mu zo ayat da akwai taujihi wastaghfiru rabbakum ku nemi gafara ubangijinku thumma tubu ilayhi ko ku tuba zuwa ga Allah inna rabbi rahimun wadud ubangiji na mai jin kai ne wadudun mai kauna ne yana son bayan shi ba su son shi qalu ya shu'aibu sun kace ya kai shu'aibu ma nafi qahu kathiran mimma taqulu kuma ba mu fahimtar da abin da kaka faɗi shi yasa in mutun ya rera kaga shi kana magana da uslubi da komi sai ce mai gane ka to irin waɗannan kaurika aka kyale su kakka damu da mutumin da bai damu da addini ba za ka bata maka lokaci duk mutumin da kaga addini bai dame shi ba a'a kana iya samun ɗan lokuta na mai nasiha ko Allah na sawo ya dace amma ka bata lokacin ka kanshi saboda zai sa inda ya kamata ka zuba kokarinka mutanen da suke son addini ka taimake su ka gina su sai ka bata lokacin ka ga wanda bai damu da addinin ba kai baka gina waɗancan ba kuma shi ka zo ka bata lokacin ka ga banza bar shi tana yiwa sai ya ga abin ya kai an tsere mai kuma ya dawo sai koma baya ba sani ko mun fahimta ba shi yasa in kana zuwa makaranta wani bai zuwa makaranta kai yi kai shi taho kakka da shi jayi ka kai ka cigaba da zuwa makaranta in ka harrace qur'ani bai zo ba shi nan kai dai ka- shi ya sani in ka bude makaranta ka fara sa wa ɗaliban ilimi su haddace alqur'ani shi ya sani ko da aka jimawa kaga rayuwarka ta yi albarka shi in bai zo ba kuma tashi ta ƙari yawwa to wannan ya kamata ku gane ba a- ba- in ka ga mutum na da wani tunani ga ka bata bakan lokaci kan shi kuma duk mutumin da kai almajiri ne kan ga karatu bai gaban shi kai maza maza karba kayan ka da shi bakin ka da shi in akwai abin da zaka dan taimaka mai ka taimaka mai ka dauki lokacin ka ka bashi yo dan me zaka dauka lokacin ka bashi kana almajiri matar ka ba ta son karatu kuma ku zauna tare ya za a yi zaman shi ai in duniya ta kaso dole sai ka tai ka kawo mata naman kaji ka kawo mata gizana to kullum sai rayuwa ta kare wajen neman gizana Allah ya halicce kana don ka bauta wata ko don ka bauta mishi to haka ai hattara sun ka ce wa inna lan naraka fina da'ifa mun muna ganin ka kai mai rauni ne subhanallah su ba su kallon ƙarfin Allah sun ka ce walau la rahatuka in ba da ƴan uwanka ba larajamnaka da mun jehe ka wasu sun ka ce mun jehe ka da duwatsu ko ko sun ka ce mun jehe ka da maganganu na banza mun gaya ba duk abin da ran mu ga su wa ma anta alaina bi aziz kai baka buwaye mu ba qala ya qaumi annabi shi abin ce yanzu ya muku mutane da arahati yanzu jama'a ta a'azzu alaikum min Allah su sun ka su kun ka gani da kima da daraja su suka hi zaman towa mabuwayuwa masu buwaya gare ku daga Allah subhanahu wataala wattakhastumuhu wara'akum zuhriya kun ka riki kun ka riki Allah ba na kun ka riki umurnin Allah wattakhastumuhu ay wattakhastumuhu amrahu ne wara'akum bayan ku zuhriyan ta bayan bayan ku shi yasa da tashi alkiyama Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace aljaza'u min jinsil amal kaman nan wattakhastumuhu wara'akum zuhriya da kuma cikin suratul baqara walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum an gane ko nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurin kaga ta bayan bayan sun kaje sun kaje wa umrin Allah ko da al'amarin Allah to shikenan kiyama za ta tsayu fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi wa amma man utiya kitabahu wara a bahari shi ba ta bayan a bashi duk da yake ta hannun hagu ne an gane ko sai an bashi sai an lankwasa hannun ta bayan sannan a bashi bishi malihi na yan ce wara a bahari ga kasa tsamani an ce bishi malihi sun ci karo da juna a'a bishi malihi ne sai an lankwasa hannun wara a zali sannan a bashi bishi malihi Allah kai mu da tsari sai ce inna rabbi bima ta'maluna muhit lalle ubangiji na mai kewayewa ne game da abin da kuke aikatawa ko ko muhitun mai hallakawa ne kina Allah zai hallaka in ya kewaye sannan ya hallaka su wannan su malamai suna fassar muhit da halaka idan halaka ai kewayewa take qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah la ta'tunani bihi illa an yuhata bikum mun gane ko in ka diba cikin tafsiri na sa'adi karkashin wannan kista daidai wannan wurin a rahatsi azu alaikum min Allah ya kawo kista ta ko hukunci na al-aqalliyat al-muslima inda musulmi suke ba su da yawa kaga nan kamar na annabi shu'aibu ai bai da karfi to me ya hukunci ya kawo matsala wadda tana da muhimmanci a wannan zamani ma zamu dan fade ta saboda dalibai idan musulmi suna kasar da ba su da yawa kuma za a yi siyasa a zaɓe wa mulki ya halatta su yi zaɓe ko bai halatta ba an gane ko to mutane suna da magana kwarai da gaske amma dai abin da ya ce to nan suna da hali idan ya zama to duk 'yan takarat babu dai daukar dai ya ce so su yi zaman su bai da amfani in duk ɗan takarat kowanne daga cikinsu tsananin shi game da musulunci duka guda ne to mai amfanin zaɓen ya ce to idan kuma guda ya ce shi in ya hau zai liƙe masallatai guda ce a shi in ya hau zai bar kowa ya yi addininsa ya ce to su zaɓi wanda ya ce ba zai liƙe masallatai ba mun gane ko rashin zaɓen wanda ya ce ba zai liƙe masallatai ba zunubi ne ita ko ƙwari'a guda tana isa aka da wani ga zaɓe ko ka gani to al'aqliyatul muslima kenan hukum al'aqliyat wal aghlabiyya kaga ibn al-qayyim da littafi ahkamu ahli dhimma ko dalibin ilimi na ya karanta shi almuhimmu ya ce wa ya qaumi a'malu ala makanatikum ga inda tawjihul qira'at yake ya ku mutane na ku yi aiki ala makanatikum makana na ana nufin akan halinku zaka ce makanatikum wurinku an gane ko yawwa imamu shu'ba wanda rawi da asu ya karanta ala makanatikum ku yi aiki akan halayenku sai zaman tonan qira'a ta shu'ba qaum jam'ina makanatikum jam'ina an yi muqabalatul jam'i bil jam'i to qira'a ta jamhur ala makanatikum qaum jam'ina makanatikum mufradna sai zaman to ana yin kowa nashi wanda ya shahe shi an yi muqabalatul jam'i bil mufrad ko kuma a'a makanatikum makana mufrad ne kum ma'rifa ne an yi idafar mufrad ila al ma'rifa ya koma jam'i sai zaman to sun hade wuri guda wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa in ta'uddu an'amallahi la tuhsuha sai ce to saufa ta'lamuna sauran wurare fa saufa ta'lamuna an gane ko eh akwai kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamuna a cikin alhakumut takasur nan fa saufa ta'lamuna nan saufa ta'lamuna ne can kissa annabi nuh fa saufa ta'lamuna man ya'tihi azabun yukhzihi wa yahillu alayhi azabun muqim nan ko saufa ta'lamuna da sannu za ku sani man ya'tihi azabun wanda azaba zai zo yukhzihi ya kumyata shi wa man huwa kadhibun kuma za a san wane ne makarici da ni da ku wartaqibu kujira daga arraqaba ne shine alhifz ku yi dakon lokaci inni ma'akum raqib ni ma mai dako ne tare da ku inni ma'akum bai ce wa ma'akum na ba cikin akwai taglibi janibin dhukuri ala janibin inas to bari mu zo karshen kissar don saboda idan ma wanga makana cikin ita sajjamu kuma ba za a yi fahimtar abin ba dole sai an ja shi an gane ko shi ne sai Allah ce walan ma ja amruna ko lokacin da al'amarin mu yazo najjayna shu'aiban mun tsiratar da annabi shu'aibu wallazina ma'ahu da ke tare da shi mun kace cikin araf wallazina ma'ahu ake cewa shi ko cikin hud wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna da rahma daga wajen mu wa akhadha allazina zalamu sayha sai waɗanda sun kai zalunci sayha ta kama su tsawa فاصبحوا في ديارهم جاثمين mun kace cikin araf fi darihim an gane ko fi darihim ko kace can fi darihim gare su gaba ɗaya an ɗauke shi yankin su da tunda yankin su ake nufi ko kuma fi darihim sai zamanto mufradun ne mudafan ilal ma'rifa ya koma jam'i kenan sai zamanto fi diyarihim duka guda ne tunda ana iya ɗauka kamar duk garin su gaba ɗaya matsayin babban gidan su kenan kenan fi darihim ya zan mi ya zan yankin su fi diyarihim kuma ya zan mi ya zan jam'i ko kuma fi darihim mufrad ne mudafun ila al-ma'rifa ya zanjabi sai zanto da wanda a cikin arafu da wanda a cikin hud duk sun hade wuri daya fi darihim ko bi diyar a cikin gidajen su jasimina suna durkushe katta sun kokkonci an buga musu tsawa shi yasa waɗansu malamai sun kace annabi shu'aiba an tura shi zuwa ga al'umma guda biyu dan na an ce wa ila madyana akhahum shu'aiba sannan kuma can cikin suratul shu'ara an kace kazzaba ashabul aikatil mursalina إذ قال لهم shu'aibun ala ta suka ce can ba a ce ahuhum shu'aibun ba ya nuna an tura shi ne zuwa ga al'umma guda biyu wadansu malamai suka ce a'a ashabul aikata din su ne madiyana don aika kunci garin su ne shine madiyana kunci kuma suna da daji can sai Allah ya sifanta garin su nan ko Allah ya sifanta dajin su wadanda sun ce jama'a biyu ne sun ce kaga cikin suratu al shu'ara azabar da an ka hudi ta saba ma azabar da an ka hudi a cikin araf da kuma hutu an gane ko to sun kace nan cikin suratu hud an kace wa akhadhatil ladina zalamu sayha intabih akhadhatil ladina zalamu sayha a qira'ata qissata salih sai an kace wa akhadhal ladina zalamu sayha kidan na farko bai da ta'un na biyu yana da ta'u to amma nan wa akhadhal ladina zalamu sayha wanda sun kai zalunci sai mi sai tsawa ta kama su can cikin suratul shu'ara sai an kace fa akhadhahum azabu yawmi dhullah sai azaba ta yini na inuwa girgije wanda ya musu inuwa an gane ko sai ta kama su to kenan yanzu ya za a yi don sani ko mun fahimta ba sun ka ce azaba ta bambanta kenan jama'a guda biyu ne mun gane ko yawwa waɗanda kuma suka saba suka ce a cikin suratul araf da za a halakar da su sai Allah ce fa akhadathumur rajfatu ko fasbahu fi darihim jasimina sai malamai waɗanda sun kace duk abu guda ne sai sun kace a'a nan cikin hudu an ce saiha can cikin araf an ce mi rajfa can cikin shu'ara ya ce min yawmu dhulla sun ka ce abu na farko sai Allah ya turo musu zahi cikin garin su da sun ka ji zahi sun ka ji zahi sai sun ka gudu sun ka tahi Allah ya wani girgije sai sun ka zo dai nan ɗaya suke samun sun yi sai sun ka zo dai nan sun ka tsaya an gane ko to suna nan sai Allah subhanahu wata'ala ya sa an kai musu tsawa da tsawa ta zo sai rajifa ta girgiza ƙasa da ƙasa ta girgiza sai Allah mai da girgijen ya zama wuta sai sabko musu shikenan an ƙari da tambadaɗi eh da haka duk wanda ya jira Allah ƙarshe ta ƙari abu na ƙarshe wanda zamu faɗa a cikin wannan kissa shine cewa eh in mun ka lura a cikin surorin nan wannan sura ma nake so in ce akwai walan ma ja a amruna guda biyu akwai kuma falan ma ja a amruna guda biyu to me yasa an ka bambanta mun san alwawu tufidu al-atf wala turi- wala tufidu at-tartib wala at-tarahi alfa'u tufidu al-atf ma at-taqib thumma tufidu al-atf ma at-tartib wa at-tarahi wannan shine galib cikin halayensu in ba an samu wani dalili wanda yasa an ka saba to kaga kissa ta annabi eh, hud an gane ko sai an ka ce eh, falamma jaa amruna eh, kissa ta annabi hud walamma jaa amruna najjayna hudan wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa najjaynahum min azabin ghalid kaga walamma an ka ce kissa ta annabi salih sai an ka ce falan ma ja'a amruna rajjina salihan wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa min khizyi yawmi id qissa ta annabi nuhu sai an ka ce falan ma ja'a amruna da fa'un ja'alna aliyaha safilaha qissa ta annabi shu'aib sai an ka ce walan ma ja'a amruna rajjina shu'aiban wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wani sai ce kai duk haba abu guda na aita tahiya abu na abu ko ba ka nan bane saboda idan mutum baya bincike bai san fannoni ba shi yasa tafsirin qur'ani a ce za a ja abu rugugu bai yi sai ka san masabir kuma sai kana hankalta ma ka'idodi na ilimi duk inda an ka cimma wani ilimi inda a magana kan shi ya ka'idodin suke sai a tabbaka su akan nasu sai a samu fa'ida sun ka ce malamai an gane ko kadiba cikin at-ta'birul qur'ani na ustaz dr fadil samar ra'i kuma da littattafan da yayi istishhadi da su tun da shi ma ba wai shi kadai ne ya je ya dauko ya kawo ba sun ka ce qissa ta annabi hudu ba a yi zancen lokacin da za a halakar da kafirai ba shi yasa an kace walan ma jaa amruna domin alwawu la tufidu at-ta'qib wala at-tarahi wala at-tartib haka kissa ta annabi shu'aibu ba yin can lokaci ba amma kissa ta annabi salih an yi zancen kurewan lokaci dan an ce fa aqruha fa qala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam zalika wa'dun ghayru makdhub kissa ta annabi lut an kace inna maw'idahumus subh alaysa as-subh biqarib to falamma jaa kun gane go sai an ka kawo fa'un allati tufidu at-taqib ta haka dai yana da kyau dalibin ilimi ya hankalta ma irin waɗannan asalib al-balaghiyya to yanzu wannan kissa sai mu barta sai mu je a abin nan wato aya ta bari mu gani inda abin yake a aya ta 108 nan ne taujihul qira'at yake an gane ko nan ne taujihul qira'at yake amma dole sai an dan koma baya to Allah subhanahu wataala bayan yayi bayanin halakar da su fir'auna da sauran mutane inna fi zalika la'ayatan liman khafa azab al-akhirah ko yace akwai aya akwai abin lura ga wanda ya ji tsoron azaban lahira ko mu ce yana komawa ne zalika zuwa ga kissa fir'auna tunda ita ce aqrab ko mu ce a dukkan kafirran da sun ka gabata ko ba haka nan bane ma'ana tun daga kissa annabi nuhu duk waɗanda Allah subhanahu wataala ya bada labarin wato halakar su yace to inna fi zalika la'ayatan liman khafa azab al-akhirah ga wanda ya ji tsoron azaban lahira tuna Allah ya ce azabar lahira ba wai don saboda azabar lahira ɗaya da ajin tsoronta ba a ta duniyan ba ba sani ko mun fahimta ba eh don saboda in baka ji tsoron ta duniyan ba ita za a harawa da kai a hare ma karin kumallo ba sani ko mun fahimta ba to sai Allah ce zalika yawmun majmu'un lahun nas yini ne wanda za a tattaro mutane wa zalika yawmun mashhud kuma ini ne wanda yake za a halarce shi dole sai Allah ce wa ma nu'akhiruhu ba komai yasa muke jinkirta shi ba illa li ajalin ma'dud sai da ajali lokaci ma'dudin yini ne ma'dud alarma ididdigagge ididdigagge to to kwana nawa na ma'dudun inda Allah don kaka samu matsala Eh. to yaran ma inda yasu nasti daga kwarkwasa hakan ga wallahi sun abu karami kamar inda Allah ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun ko ma ukhfiya wata qira'a min kulli min qurrati ayun abinda an ka ɓoye musu sai ce ma ukhfi lahum min qurrati ayun ai Allah ya ce babu wanda ya san abinda an ka ɓoye to ga ayoyi kuma sun faɗi abubuwan da an ka an ka aje wa ƴan aljanna wa lahum fiha azwajun mudahhara ala ramma ha tajri min tahtiha al-anharu ukuluha da'imun wa dhilluha to kuma an ce ɓoye shi ke sannan kuma Allah subhanahu wataala ya faɗi dai abinda ke cikin aljanna ayoyi daban-daban ha wa hurul ain masu yi azwajun mudahhara ala ramma mutai ina ba ta ana fahimta ta eh mi da cewa yau mm ban ji ba eh tau kun hada bayani kenan almuhimmu fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum hamza da yaqub an gane ko babu wata da sa abin da ni ni ɓoye musu ma ukhfi lahum abin da an ka ɓoye musu sai zama to kenan ukhfi ya bayyana fa'idi akwai bayani tsakanin qira'at kin ala ayyati hal dai da yace ulaika lahum rizqun ma'lum nan sanin da kun kai mishi iya abin da an ka baku labari na akwai abubuwan da ba a baku labarin su ba ba ku san su ba sannan duk yadda an ka faɗa maka mata aljanna abin da ke cikin aljanna sanin da kai mai na suna ne tunda baka kai baka amfana da shi balantana ka san yadda yake malam abdullahi yawa wala udunun sabi'at wala khatara ala qalbi bashar ban sani ko mun fahimta ba to da haka irin waɗannan ayoyi ku hattara da su eh sai Allah ya ce yawma ya'ti yawma ya'ti asalin shi yawma ya'ti ne domin bai dace a shahiya ul idafa ba amma an shafe ta an gane ko suna ganin qur'ani yana shafe wadansu abubuwa saboda gaugawar zuwan su duk da yake cin qurra eh imamu nafi da imamu abu ja'far an gane ko imamu nafi al-madani da imamu imamu nafi al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zammi al-madani yari da kuma imamu abu amr ibn al-ala al-basri da imamu kisa'i sun karanta yau mai ya'ati kina sai zaman tomi nan abin nan sannan kuma su in za su wuce يوم يأتي إن ذا الطيع يوم يأتي إثبات الياء وصلا ووقفا أن قال لكو وصلا كده سوسنا سادة دا إتا إن ذا سوتي أما إمام ابن كثير المكي دا إمام يعقوب الحضرمي البصري سن تبت دا ياء وصلا ووقفا سورة كو سن كرمتا يوم يأتي تو قراءة تتشي يوم يأتي kaga babu jazma babu nasma babu komi kuma an yi mata mi an kawo ta halatul raf'i an gane ko yau mai ya'ati an shafi ya'un din to sai ka ce za a kaddara dhamma al-muqaddara ala al-ya'il mahdhufa mun gane ko to tunda babu dalilin da za a yi jazma ko nasba sai dai a ce nan qira'ar da tace ya'ati ta zo da shi ne akan asl yau mai ya'ati an shafi ya'un saboda annabi maka kusanci shi ba dai sai ke ba innahum yarawnahu ba'idan wa narahu Allah ce la takallamu nafsun illa bi idnihi babu wanda zai magana sai da izinin Allah a dole na tunda kiyama ta zo dama abin da ya samu mutane suka cewa suna iya fito na fito da ubangiji ko ba karan bane suna ganin suna da abin da za su yi amma yanzu can an zo gaban Allah ai ƙarya ta ƙari dole na kowa shi bi gaskiya ko nan duniya in ka ji mutum na fafatu bai haɗu da kulki nan ba da ya ga bindiga ko kulki sai kaga ya canza magana idan fafatu ya canza to balantana ga mala'iku an zo gaban Allah ƙarya ta ƙari Allah kai mu tsari sai Allah ce to fa minhum shaqiyyun wa sa'id daga cikin mutane akwai shaqiyyun marar rabu Allah kai mu tsari shaqiya yashqa Allah kai mun tsari wa sa'idun da mai rabo Allah ka sanya mu cikin nagaro daga cikin su an gane ko yawwa Allah ya ce to fa ammal ladina shaqu waɗanda sun ka tabi fa fin nari suna cikin wuta lahum fiha suna da a cikin ta su kadai an ga gane ko bai ce zafirun wa shahiqun lahum fiha ba sai ce lahum fiha kuma lahum wa lahunna mazan su da matan su su kadai adda zafirun ruri wa shahiqun da kuma ruri shine wato doguwar dogon lum- abin nan kamar ka ce boda zafir shine wato jan iska shahiq kuma abin nan hiddo iska suna jan iska da ƙarfi suna mai da iska da ƙarfi saboda duk lokacin da adam ya rasa iska ko ya shiga wurin da akwai zahi sai ka garo shi na lumfashin shi yana son shi abin ka akwai fassarori daban-daban ko sun fassara shahiq shine wato kukan jaki yadda kukan jaki yake to ai da ma jakin jahannama na don Allah ya ce ka annahu muhammadun mustanfira ko farrat min qaswara kadiba cikin al-iklil fi istinbat at-tanzil na Imam Suyuti kaga ko ma'ana na wani an ka kawo jin zafirun wa shahiqun ba ni da ni kawo su ba dan kawo ne zuwa zaburo mini to sai Allah subhanahu wataala ce fa ammal ladina shaqufu fil nari lahum fiha zafirun wa shahiq khalidina fiha suna masu dawoma a cikin ta ma damat as-samawati wal ard matukas sammai da kasai suna nan a to annan ba ana nufin waɗanda sammai da kasai ba don wayo mata shakkaku sama'u bil ghamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila kuma karan bane yawma tubaddalu al ardu ghayra al ardi was samawati wasu kace kasar za a canza wasu kace a'a za a canza mata sifofi na akwai maganganu masu yawa ko mu ce wadanga magana guda biyu su ne malamai sun ka tattauna kansu kan ka wani ce mun ci maganganu masu yawa to ma da mata samawati al ardu matuka akwai samai da kasai wasu kace ana nufin matuka akwai kasa ta wuta akwai sama ta wuta to ai ku babu ranar da za a samu ranar da kasa ba ta wuta ba ta da kasa ba ta da sama kenan sai zamanto umumi ake nufi kamar inda Allah ya ce labisi na fiha ahqaba ahqaban nan lokuta masu yawa jami'i da alhiqbu an gane ko ko alhiqbatu ko alhaqbatu ko alhuqbatu duk ana cewa musallasul lugawi mutahidul ma'ana to alhiqbu jami'i shi ahqab suna tsaya tsawon lokaci a to kanin kaga kenan ana nufin kenan za su yi ta ma da mace samatul am yaushe sama da ƙasa za su ƙari na wuta babu kina ana nufin har abada ahqaban lokuta masu yawa to sai kuma an ka fassara khalidi ne fiha abada an ka ce ba ma masu yawan ba har abada ko kuma ahqaban waɗansu ƴan lokuta an gane ko kenan suna cikin wuta in kaga an hiddo su za a kai su ne wajen da za su sha ruwan zahi na cikin jahannama sai a hiddo su da cikin wuta a ba su ruwan zahi a maido su shi ne ɗan lokacin da ba su cikin ta kenan kaga dai babu ne abin nan dan haka kan wani ya ce wuta za ta ƙare kamar yadda wasu ka ce ma da mace sawatul ard sai Allah ce mi inna rabbaka fa'alun lima yuri lalle ubangijin ka yana aikata abin da ya gada ba wa ammal ladina su'idu illa ma sha rabbuka sai lokacin da ubangijin ka ya so shine sun kace lokacin da za a kai su ga ruwan wuta su sha sannan a dawo da su ko kuma illa ma sha rabbuka sai lokacin da ubangijin ka ya so to lokacin nan da ya so kuma sai ce a'a ya hade shi khalidina fiha abada Allah kai mu tsari wa ammal ladina su'idu muna gane ko to sai dan abin nan qurra imamu hafs rawi na asim da hamza da kisa'i da khalaf al-kufiyuna sun karanta wa ammal ladina su'idu sauran kuma sun karanta wa ammal ladina sa'idu kaga sa'idu waɗanda sun karabauta ma'ana kamar sun yi aikin da za su tsira su'idu kuma Allah ya musu tawfiki sun tsira tunda in ba da yarda Allah ba ai ba za ka bi ba ba za ka samu tsira ba to masu taujihul qira'at al-ashr bil qur'an a cikin wannan suke cewa wato abin nan da an ka ce wa amman ladina sa'idu ko su'idu sun ka ce qira'ata hafs da hamdul kisa'i da khalaf tasmiya lil maf'ul su'idu sauran qura sun karanta kuma sa'idu sun ka ce to qira'at da ta karanta sa'idu an yi mata taujihi da asiyaq domin faqad jaa qablaha bitasmiya akwai fi'ilin da yazo na tasmiya lil fa'il aidan qawluhu ta'ala fa ammal ladina shaqu kaga waɗanda sun ka tabi an danganta fi'ilin zuwa gare su duk da yake sai yan wuta ake su kuma an ka ce wa ammal ladina sa'idu su wayan aljanna an ka danganta fi'ilin zuwa gare su shi ko nan can wa ammal ladina su'idu wannan tana bayyana cewa babu wanda zai samu tawfiki ya tsira sai Allah ya sai Allah ya yarda so idu an ka rabautar da su an ka ba su dama an kai musu taufiki zuwa ga aiki na gari an gane ko to su kun fil jannati suna cikin aljanna khalidina fiha suna masu dawo a cikin ta ma damati samawati wal ard matukar samai da kasai suna sai ce mi illa ma sha rabbuka to ai ba ina ne alin nasu ta ba khalidina fiha abada kuma bari ka ji wani abu sai ce aqa'an yawwa baiwa ce wadda ba ta yankewa la maqtu'atin wala mamnu'a ko ba karan bane yawwa to wannan shine abinda zamu iya cewa karkashin wannan aya wallahu ta'ala a'lam to eh ayar da zamu tashi akan ta ta gaba aya ce ta 111 an gane ko a cikin suratu hud wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum ina fata an fahimce ni yawwa to idan muka duba kenan wannan aya tana daga cikin ayoyi mafi wahalar i'rabi a cikin alkur'ani mai girma da ita da ayar ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum suna da aujo ila da inna hadani la sahirani suna daga cikin ayoyi mafi wahalar i'rabi a cikin alkur'ani mun gane ko to yadda karatunta yake imamu nafi al-madani da imamu ibn kasir al-makki sun karanta an gane ko wa in kullan an gane ko wa in kullan kaga in bi takhfifin nuni kenan lama la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum wa in kullan lama bi takhfifin nuni wal mimi imamu abu amr ibn al-ala al-basri da imamu al-kisa'i al-kufi da imamu yaqub al-hadrami al-basri da kuma imamu khalaf al-ashir sun karanta wa inna kullan lama bi tashdidi an-nun kenan sun yi manunin shadda inna wa takhfif al-mim amma sun yi mimun takhfifi an gane ko wa inna kullan lama imamu shu'ba wanda rawi ne da asim an gane ko ya karanta wa in kullan lamma yayi takhfifin nun amma ya yi tashdidin mim sauran ƙurra kuma sun karanta bi tashdidin nuni wal mimi wa inna kullal lamma lai wafiyannahum rabbuka amalahu muna gane ko to wato wajen i'rabin ta nan ne ake samun mi ake samun wato abin nan wannan abu na farko iskalinta kadiba cikin tafsiri na addurrul masul fi ulumil kitabil maknun as-samin al-halabi in ka kama kallon i'rabin ta sai kanka ya ci irin auzu hudin da ya kawo mun gane ko almuhimmu dai kamar kun ga qira'a ta nafi' da ibnu kathir an yi takhfif an-nun mun gane ko haka qira'a ta shu'ba ita ma an yi takhfif annun duk da kishi shu'ba yayi tashdid almim su ko su nafi'a da ibnu kasir sun yi takhfif almim in kullan asalin inda suna cewa ba ta aiki sai ni sai in tana da shadda to amma ga wasu kirawoyi sun sun saba mata shi yasa wadan sun ce a'a galibi tana aiki ne in tana inna amma ko tana in tana iya ta yi aiki alhamdulillah kasira tahdikum Allah sulfa alaikum ma'ana sai zaman tonan inda ta an kai takhfifi kuma ta yi aiki amma wanga ba shine larabci wanda yake ya shahara ba cikin alqur'ani ya zo da shi ba sani ko mun fahimta ba yawwa to to amma waɗanda sun karanta lama da waɗanda sun karanta lamma nan kuma mimun ta zo da shadda kuma ta zo babu shadda to nan ne akwai kuma abin nan sun ka ce akwai cikin larabawa waɗanda ga cewa inna amran lamun talikun kaga in amran lamun talikun sun yi in ba waccan bace in shartiya kuma ta yi aiki to sun ka ce ita ko lamma an gane ko sun ka ce to ita lamun na ita ce mai shiga cikin khabar na inna muna ganewa kenan wa in kullan lamma waccan ta mai shiga cikin shadda wanda ke zakwa litta'kidi arkan talamul muzahlaqa asalin cikin mubtada take shiga lamul ibtida'i la muhammadun muntaliqun amma sai a ce inna muhammadan la muntaliqun tazahlaqat min al mubtada ila al khabar mun ji wannan kenan sai ta zaman toto kenan ita ce sai zaman to ma mausula ce ya an ce mausula kenan lama sai da manto mausula kamar ka ce lalladini ko kuma su malamai sun ka ce a ita ma din nan ba mausula ba ce na kira ce mausufa ayan ka ce na kira kana kaddara shay'an kenan la shay'an na kira ce mausufa la shay'an oh, kenan wa inna kullan la shay'an yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum to ita ko lamu la yuwaffiyannahum sun ka ce lamul qasami kenan wallahi la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum sannan ita ko jumlatul qasami law la yuwaffiyannahum da ma'a jawabihi tare da jawabinta tana matsayin silatul mawsuli tana matsayin sila ta ma tunda an ce ma mawsuliya ce ko kuma ta zamanto sifa ce ta mi ta nakira tunda an ce shay'an nakira ne an gane ko wa taqdiru yadda za a kaddarawa alal awwali akan na farko وإن كلا للذين والله لا يوفينهم tunda mun ce kasami ce dukkan su wallahi Allah zai sakan ka musu in mun ka dauki kuma na kira ce abin nan yana matsayin abin nan na kira mausufa sai ya zamanto wa inna kullan an gane ko la khalqun kinan khalqun shine na kira aw la fariqun jama'a ce wallahi la yuwaffiyannahum Allah zai sakan kamu sai zaman tuki na sifa wal mawsulu sun kace shi al mawsul na ma kenan in mun dauke ta mawsuliya aw al mawsufu ko ko in mun dauke ta khalqun ko fariqun an gane ko khabaru la khabaru kenan tana matsayin khabar kenan ma din nan ko mawsuliya ce ko na kira ce mawsufa ita an matsayin khabar na in al mukhaffafa in mun dauke ta suna aiki kamar da sun kai bayani yawwa to in muka dauki kira'ar da ta karanta tashdid an gane ko in inna kullan kilan kazaran babu matsala wajen i'rabi tunda inna tana aiki wa takhfifi lama sai sun ka kawo shi ko lama kenan inna kullan lama wanda ita ce qira'a wato abin nan bi tashdidi annun وتخفيف الميم wadda kuma kira'a ce ta Abu Amr ibn al-Ala al-Basri da Imam Yaqub al-Basri sun zammi al-Basriyani da Imam al-Kisa'i da Imam Khalaf kinan sai zamanto sun yi tashdidun nun amma sun yi takhfiful mim ita ko waccan abin nan kira'a inna kullan an gane ko lama to ƙira'a shi inna kullan ƙira'a su inna kullan inna an yi tashdidinta lama sai zaman to kenan sun kawo cikin maganar mai addur wa hiya wadiha jiddan kenan wadiha ce fa innal mushaddada amilat amalaha kaga inda tayi aikin ta wal lamul ula lil ibtida'i kenan lamul ibtida'i ta wanda muka ce muzahlaqa dakhalat ala al khabari ta shiga cikin khabar ko khabar inna والثانيه جواب القسم تبي ita ko jawabul qasami mahdhufun ne matsayin jawabul qasami take wanda an shahi shi kenan wa inna kullan lalle dukkan su lallazina suna waɗanda wallahi la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum mun ji wannan ko sannan kuma qira'ar da ta karanta wa inna kullan lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum sai sun kace to fa inna ala haliha ita inna kiran tana nan tana aiki wa amma lamma ita lamma tunda an yi mata shadda to yanzu nan ya za a yi da ita sun ka ce faƙila asluha laman asalinta laman ne lamamma lamamma man ismul mausul ne laman suna daga cikin wanda sai an ka ƙara ma kenan lamamma ala annaha lamimma ne kenan ala annaha min aljarati من الجارة على أنها من الجارة دخلت على ما الموصولة مغاريكو كنا أصل انت لمن ما لا لام التأكيد من حرف الجر ما ستلمنتو موصولية كوكما على ما الموصولة أو الموصوفة كنا كنا أو النكرة الموصوفة أي لمن ال... لمن الذين كنا سنة دقشكين وأنا والله لا يفنهم ربك أعمالهم كوكو لمن خلق an gane ko ko lamin fariqin wallahi la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum sai sun kace to kenan udghimatin nunu sakina fil mim tunda nunu sakina min an sanya cikin mimun sai zamanto alal qa'ida fasara fil lafzi salatu mimatin sai ga mimun uku sun haɗu tunda ga mim ga mimun ta farko nuno an maida ta mimun ta kuma mimun sannan kuma ga ma sun zan uku salatu mimatin fa khuffifat al kalima sai an kai takhfifin ta bi hadfi ahadiha an ka shahi daya fa sara al lafzu kama tara sannan waɗanda sun ka karanta bi takhfifin nuni kenan wa in kullan wa tashdidil mimi sun kai ma mimun shadda sun ka ce ala ja'ali in nafiya su a wajen su bi takhfifil mim an gane ko sun yi takhfifin almim bi takhfifil mimi takhfifin nuni afwan sun kai manunin takhfifi wa tashdidil mim wanda qira'a ce ta shu'ba sun ka ce to ita in wannan wuri matsayin nafiya take kenan wa in kullan ai ma kullan walamma kal awwali kenan kaman na farko yadda an kai an kai an kai i'rabinta kenan sai zamanto sai ta zamanto kenan na farko kenan tana matsayin lamma lamimma kenan sai zamanto wa kullum mansubun bi mufassarin shi kunnan an yi masa nasba ne da mufassar kina asalinta wa in kullan ai ma kullan bi qawlihi la yuwaffiyannahu aw bi taqdiri wa inna amra kullan fa inna amra kullin kina al'amarin kowanne daga cikin su kinan sai zaman to in nafiya ce in an ce nafiya ce kenan ta kore lamma kenan tana matsayin kamar illa dan mu gane kenan wa ma kullan illa la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum in mun dauke ta in nafiya ba sani ko mun fahimta ba yawwa tunda in ta zamanto lamma bi ma'ana illa kenan ma kullan illa la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum yawwa koko wa ma kullan an gane ko dukkan su busu kasance ba sai ce to ita lamma kal awwali kaman na farko kenan na farkon da anka kawo ta anka ce tana matsayin mi tana matsayin mausufa ko sila kinan wa ma kullan illa illa fariqun to amma wanga irabi nasu yayi nauyi sai dai a kaddara ta a matsayin illa ba sai kuma fahimta ba tunda in ba a dauke ta a matsayin illa ba kaga irabin nata ba zai yi ba ba sai kuma na fahimta ba ba zai hito da kyau ba gara a dauke shi a matsayin illa ko kuma ka dauki in ta zamanto mukhaffafa min as-saqila amma ba ta zama mutu zamanto mukaffa min saqila saboda kullun in an yi masa nasba dole shi ta yi aiki cikin shi ba sani ko mun fahimta ba to kaji yadda dai aujuhul i'rab sun ka kasance to wa inna kullun kuma in ka dauke ta tashdidi kiran babu matsala tunda lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum ba sai ka sha wahala ba sai ka zamanto kenan la fariqun ko ko la khalqun ko kuma lallazina yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum to wanga na karshe din shi ɗaya ne yake da yan matsala da sun ka ce a ɗauke ta kal awwali in an ɗauke ta kal awwali kaga ba a cewa ma kullan to shi ko lamami a matsayin shi ma kullan la fariqun ai dukkan suna cikin waɗanda za a saka kanka musu sai dai a ɗauki lamma bi ma'ana mi bi ma'ana illa kenan sai mu ce wa in kullan ma kullan illa la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum dukkan su face wa in kullan ai ma kullu fariqin minhum illa la yuwaffiyannahum rabbuka amalahum sai Allah ya yi ya cika musu sakamakon ayyukan su dan na amalahum an kace Allah zai cika musu ayyukan su a jazaa amalihim ni aslin maganar innahu bima ya'maluna khabir Allah game da abin da suke aikatawa khabirun masanina ko kuma mai ba su labari kadiba cikin abdurrul masul ya kawo aujuh da yawa sannan kadiba cikin alqira'at wa atharuha fi tafsiri wal ahkam a safha ta 563 ban san ko mun fahimta ba ana ganewa yawwa to duk inda ta kai ta kawo dai Allah ya alƙawalin sai ya sakan kama kowa game da abin da ya aikata lai waffiyannahum bai ce wala yauf- wala waffiyannahunna ba li taglibi janibi dhukuri ala janibi inafi yadda za a sakan kama maza haka za a sakan kama mata wala yuzlimu rabbuka ahada ko ba karan bane to ahadan ko an nakira ce fi sirqin nafi tufidu al-umum kuma kadiba cikin littafin al-insaf fi masail al-khilaf na imam al-anbari babi na inda an kai sabani kan inna din nan za ka ga bayani kwarai da gaskiya kawo bayani mai yawa to wannan shi dai ne ina ganin abinda za mu iya cewa a ƙarƙashin wannan aya to sai mu je aya ta 114 a cikin wato suratu hud inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa aqimis salata ka tsai da sallah asalin shi aqwim ne sai an ka ce aqim saboda i- idan has- harufa masu sukuni biyu sun ka haɗu ni za a yi an gane ko aqim aq asalin shi aqwim daga aqamana asalin shi aqwamana to mimun an yi mata sukuni to aqama kaga alif tana da mi sukuni tunda tana wawun ne an ka maida ta alif to tunda an maida ta alif yanzu ga alif ga ga mimun da sukuni sai a yi mi? sai a shahi alif to aqim sukuni ne amma ga ta kasara gare ta saboda harf abin nan lamun kinda aqimis salata saboda ita ma mi sukuni gare ta wa in sakina lil taqaya faksir ma sabaq fal kasratu arida huna mun gane da kyau wa aqimis salata Allah ce ka tsaye da sallah tarafayin nahari sassa guda biyu na yini sun ka ce kenan sallar az-zuhr da sallar mi da sallar la'asar a tarafayin nahari eh su dai ne sassa na yini kenan sassan yini asuba ta shigo ciki tunda da an kare ta ai ai yini ya fara da ke to alfijiri ne ya fara to az-zuhur tana nan cikin wannan sashi la'asar tana daga cikin wannan sashi magriba ita ma tana cikin tarfun naha tunda ita magriba kin tana tsakanin karshen yini da farkon dare to wa zulfan min al-layli sun kace da sallar isha'i kaji aya guda ta tattaro duk lokutan sallah dama Allah ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta wasu malamai sun kace to daga cikin kuma ayoyin da sun kai bayanin wannan akwai ayat da ke cikin suratu wato al-Isra an gane ko aqimis salata liduluki shamsi duluki shamsi azura ake nufi da inda rana ta karkata ila ghasaqil layli har zuwa lokacin da zai hito kiran kaga al'asar tana ciki sannan kuma magariba ta shigo ciki tunda dare ya shigo isha'i ta shigo ciki dare ya shigo sai ce mi wa qur'anal fajri da qur'anin alfijir sallar asuba kenan na an ce ma alfijir qur'an alfijir saboda ana karatun alqur'ani a cikin ta utliqa alqur'an wa urida bihi as-sala li'annahu juz'un minha utliqa al-juz'u wa urida bihi al-kull dan kaka ce wa qur'an alfijir da qur'an alfijir ita alqur'an ita alfijir qur'ani gare ta ka koma makaranta kai karatu sun kace akwai aya guda cikin suratu ar-rum fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna kinan subhanallah sarki ya tabbatar ma Allah sun kace nan kinan ana tsakake Allah cikin sallah tunda kana cewa subhana rabbil azim kana cewa subhana rabbil ala hina tumsuna lokacin da kun kamaraita an gane ko kinan tumsuna a azhar ai ta cikin marici da kun gane ko hina tumsuna Az- a- azhar ta khwara la asar ma cikin marici take an gane ko hina tumsuna wa hina hira tumsuna kenan la'asar da maghrib wa- da- da isha'i wahina tusbihuna da as- da asuba an gane ko walahu alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan isha'i gata nan wahina tuzhiruna da lokacin azhar lokutan su duk sun hito cikin alqur'ananci eh kasan dan qur'ani yuda to طرفين نهار وزلفا من الليل كو da lokacin da dare ya kusanto shine zulaf wa uzlifatil jannatu lil muttaqin sai Allah ce innal hasanati yuzhibna sayyi'at masu kyau abubuwa kyawawa suna tafiyar da munana in kai mai kyau sai yanzu in ka yi sadaka sai Allah ya yi maka wasu zunubai ko baka dan bane in ka tuba tuban da ka yi sai shi shahe mi abubuwan da ka aikata mu da sai ce Allah ce zalika zikra lil zakirin wannan tunatarwa ce amma ga masu tuna- ga masu ga masu daukar wa'azi eh wannan aya suna kawo karkashin ta wani sahabi ne ya kalli wata mata da ya kalle ta sai kuma kai ne ya bugu ga wani abin nan ya bugu ga wani ko icce haka ko wani katanga to shikenan ya yi istighfari ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce innal hasanati yuzhibna sayyi'at sai ce shin wannan aya gare ni ne hukuncin ta tsaya ce a'a ga dukkan musulmi tunda in musulmi ya aikata aiki na gare yana shahi mummuna da wannan ne malamai sun ka kafa hujja al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab muna yi a wannan to sai ka yi kokari ka hiddo qawaidu tafsir bahasi na zaka yi kai da kanka ƙa'ida duk ta tafsiri wa ma yustadallu bihi alaiha min alkitabi aw sunna saboda zamanin da muke ciki kaga ga ka'ida sai ta baka al'ibratu bi ummi lafzi la bi khususi sabab an gane ko abu na biyu akwai wani littafi at-tahrir fi ulumil hadith shi ko hadisai na an ka tattaro waɗanda suke tabbatar da ƙa'idodi na ilmin mustalahul hadith na mace mu'allif ke at-tahrir fi ulumil hadith ko at-tahrir menene ila garin fil hadith ne ban sani ko mun fahimta ba saboda ana son tafsiri ka san ƙa'idodin ilimi to kaga in ka samu ayoyin qur'ani da suke tabbatar da ilimin hadisi ko cikin qur'ani akwai ayoyin da suke tabbatar da me ilimin hadisi ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu da wannan ne ake gane wannan rawi adili ne ko ba adili bane ko ba kana bane sannan kuma kaifiyatu ta'amul ma'al akhbar musulunci yayi bayani yadda ake ta'amul ma'al akhbar an gane ko wa tarikh yadda ake mu'amala da tarihi dan Allah subhanahu wataala in ka diba cikin tafsir kalimur rahman na Imam Sa'di yake cewa inda Allah subhanahu wataala ce ya ahlul kitabi lima tuhadduna fi ibrahim wa ma unzilat at-tauratu wal injil illa min ba'di kaga ana sanin abu gaskiya shi ko ba gaskiya shi bari a san abu gaban shi yake ko bayan shi kuma cikin ilimin tarihi ana sanin wannan kaga da wannan ake gane warawi cikin hadisi a ce akwai inqita wanga rawi ya rayu karni na biyu wanga yayi rawi ya rayu karni na biyar sai ce yayi riwaya ga rawi na karni na biyu akwai inqita'i ko babu kaga nisa yayi yawa ba su ba su- ba su samu lokaci guda ba shi yasa bukhari ma ishtarata al-liqa wal mu'asara buhari ya shartanta al-liqa haduwa wal mu'asara da ni kasancewa sun yi zamani guda ba sani ko mun fahimta ba to shi mu'asara na ma kawo shi ɗaya an kai idan ishtarata al-liqa ayya isa tunda in sun haɗu ai magana ta ƙari ba abincin kuma zamani guda su kuma zamani guda ba shi ko muslim iktafa bil mu'asara duna liqa ba dole bane sai in sun haɗu shi yasa an ka ce buhari yahi ingantuwa a karkashin wannan aya آه، واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات او cikin mujallatul tadabbur shafi na 35 an gane ko shafi na 35 kenan an gane ko suke cewa kullu qira'atin آه، a ina zuwa yawwa kullu qira'atin ko wace qira'a marji'uha makomatta ikhtilaful lahjat yanzan asalin asalinta daga sabanin lahaja ne na larabawa yadda suke magana kenan fa mahma asura ada'uha duk yadda yayi nauyi wajen fadarta inda qaumin aw wajen wasu mutane fa laysa lidhalika asarun ala fasahatiha wannan bai da tasiri akan a ce ba fasiha ya bace tunda abinda wadansu sun ka saba hudi shi mai sauki ne gare su ko ba ka dan bari to daga cikin wannan ayat tana ciki wa aqimis salata kaga warsh yana mi yana tafhimin lam wa aqimi salata salata to ya baka cewa kai shi na maka wuya don haka ba fasihiya bace ƙarya ka kai to ina ruwan muna tare da qur'ani to Allah subhanahu wata'ala ayat da zamu dauka aya ce ta 116 a cikin suratul hud cikin tawjihul qira'at inda Allah subhanahu wata'ala ce falawla kana min alquruni min qablikum falawla intabih in kan ga laula ta zo in fi'ili mudari'i ne ana zargin ka kai kokari ka aikata in fi'ili madhi ne to shikenan an kare da kai ma'ana ta kare falawla an gane ko falaula kuma kai hankali akwai laula waccan wanda suke harful imtina harful imtina al imtina ko harful wujud al imtina an gane ko wanda ita lamun take bukata bayan ta ba sai kuma fahimta ba sun kace laula amanna Allahu alaina la khasafa bina to waccan ba ita bace to ita wanda ba ta bukatar wannan lamun Allah ce falaula kana min alquruni me yasa ba a samu ba daga cikin karnunuka min qablikum wadanda sun ka gabace ku ulu baqiyatin ya aka ce ulu baqiya intabih waccan qira'a da muka karanta wa kai salatu tarafin nahari wa zulafan min al-layli zulafan imamu abu ja'far ya karanta wa wa zulaf wato wa zulufan jam'i ne na zulfa an gane ko sai ya zama to kenan zulafan matsayin mufra da yake amma zulu zulufan ina fata an fahimce ni ko kuma zamanto takfifi ne an kai ina fata an fahimce ni dukkan shi jam'i da da zulafan da zulfan an gane ko zulafan jam'i ne zulufan sun kace itba'i ne an kai an gane ko itba'i na bamba ta zayun sai ta zumun tu zulfan kinan jam'i na zulfa kinan da lokuta na kusa min al-layli na dare tunda sallar ai tana maimaituwa ko ya zamanto akwai daƙiƙoƙi masu yawa ban sani ko mun fahimta ba to da Allah ce falawla kana min al-quruni min qablikum yasa ba a samu ba alƙaryoyi ko karnuka min qablikum wanda sun gabace sun gabace ku ulu baqiyatin ibnu jammaz an gane ko أبو جعفر أنه ابن وردان ناقل كذاك ابن جماز ابن جماز راويننا أبو جعفر تو يا كرنتا أولو بقية عندني كو يوا تو دا أولو بقية تو in mun ka ɗauke shi baƙiyya yana matsayin kenan mufrad ko ba ka nan bane baqiya jam'in shimi baqaya ko hadiyya jam'in shimi tahiyya ha tahaya haka nan almasariya ha saraya ha qadiyya qadaya to shikenan ka rike kenan ina fata an bince ni yawa to shi ko abin nan ibn jammaz ya karanta ulu biqiyatin sai sun kace dukkan su suna na a matsayin wato lugha fil masdar masdar ne domin ana cewa baqiya yabqa baqiyatan wa biqiyatan kuma ana cewa laqiya yalqa sai a ce mi laqiyatan wa liqiyatan duk da shi fi'ili na laqa yalqa in ka diba cikin littafin abin ga mai sunan shi ba aljadwal fi i'rab alquran alkarim ya ce masdar kin shi sun kai sai da goma ya kawo ina garin sai ka koma can ka gani su ni dai ka ji na ga maka to ulu baqiyatin ma'abuta wasu malamai sun kace baqiya nan ana nufin ma'abuta hankali an gane ko ba a samu ma'abuta hankali ba yasa Allah ya su ulu baqiya domin masu hankali irin na shari'a su ne yan azaba Allah ta zo suke kira su yi saura kenan ko ko ulu baqiya in ma akwai cikin mutane to ga Allah suka ina sun kai saura sauran duk tambadaki na yanhauna anil fasadi fil ardi wanda suke hana banna a bayan kasa su ulu baqiya kenan Allah ce illa qalilan mimman ajnahu minhu sai an kadan da mun ka tsira tas an gane ko to su waɗanda an ka tsira su ne ulu baqiyatin ko ulu baqiyatin Allah ce wattaba allazina zalamu ma utrifu fi sai waɗanda sun kai zalunci sun kabi abinda an ka jiyar da su dadi dama jin dadin su sami suka banna illa qala mutrafuha eh wa atrafnahum fil hayati dunya inja Allah wa kanu mujrimina sun kasance mujrimai sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma kana rabbuka liyuhlika alqura bi zulmin wa ahliha muslihuna ubangijinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a to ai ba ubangijin mu shi kadai al idafa lit tashrif liyuhlika alqura bi zulmin Allah ya harkar da wata alƙarya da zalunci an gane ko amma ba alƙarya aka nuhi ba don ba a halakar da ita ita inna aradna al amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan wa ahliha muslihuna mutanen suna muslihun in an ce muslihun masu kawo gyara ba a ce salihun ba domin dole sai an samu masu wa'azi ko da ana kashewa ko da ana daurewa ko da ana kura ko da ana tsukinka ko da ana hantalarka ko da ana yin kaza dole a samu masu wa'azi tunda in an kai shuru da ana Allah za ta zo illa ana Allah ta zo kuma shikenan sai a halaka gaba daya duk yadda ba a son masu wa'azi dole sai da su shi yasa da bila'i ya sauko sai ka ji an ce mallam wallahi addu'a mai cewa kuma kaza kaza mallamai sun dame mutane sai ce mallam harkar nan sai ko sa hannu a ba eh, kai ba sai an sa hannu ba a ce gaba dai a cigaba da taya hakan ko ba ka nan bane Eh, lokacin da an ka sai da yawon da an ka ce za a kawo hari za a kawo hari Nijar duk waɗanda ga sallar azzuhur minti uku minti hudu ba ba ba ba lakbar lakbar lakbar sai ga sun iskadiri tsaye ga rana a yi awa biyu mallan ana addu'a suna amin mallan amin wai sun ji za a yi musu rumbu ba bambai sai an kare ya ce mallan fa mallan abin na an ɗan yi ta kaɗan wai kaji an yi kaɗan wani mutum ya tare ne ya ce mini jikan mallan wai tambaya gare ni ne ce mi a tambayar kai ce wai wai cikin qur'ani akwai sai da yawo ni ce a babu sai da yawo ya ce to ya ji cikin sallah ana ta sa sai da yawo ni ce a'a shi wannan alkunutu na addu'a ce ake yi dama zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su Abu Jahal da su Abu Lahab na'a akwai shi yasa in zai yin kunutu kahirin zamanin shi zai sawa ko ni ce mu kuma yanzu sai da yawo ta da Faransa da Amerika suka ce za su kawo mu kaga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu Faransa babu babu Amerika babu sai da yawo yanzu kuma suna suka ce za su kawo mu hari kaga dole da aka ji su cikin sallah Eh, ba harkar rigima ba ce mun gane ko to mu yi hattara can cikin suratul um, أنعام ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون كذا وما كان ربك نا an gane ko can wa ahluha ghafilun ko wa ahluha muslihuna can kuma cikin suratul um, qasas wa ma kana rabbuka muhlikal qura ba li yuhlikal qura ba muhlikal qura an gane ko uh, hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikal qura illa wa ahluha zalimun ko baka nan bane can kenan wa baka da rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina kenan sai zaman tocin cikin suratu al-qasas wa ma kana rabbuka muhlikal qura babu bi zulmi eh dan Allah mai hadda qur'ani ai hattara to sai aya guda da ta yi muna saura ko in ce aya biyu inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa dai mu doka tun daga aya ta 120 inda Allah ce wa kullun naqussu alayka min anba'ir rusuli ko dukkan labarin manzanni da muke baka ma nusabbitu bihi fu'adaka abinda muke tabbatar da zuciyarka da shi in an baka labari dan saboda kafiran da sun kai izgili ga annaba ba su sha ba kinan sai ka kwantar da hankalinka tasliya ce lin nabi sallallahu alaihi wasallam lalla shi inji malam manzauri waja'aka fi hadhihi alhaq ya zo maka fi hadhihi al-ishara ila madha fi hadhihi sura ko fi hadhihi قصص موعظة وعزي يا زومك وذكرى لكما موعظة وعزي وذكرى لأبن تذاكروا للمؤمنين كما سوء إيماني to wa qul lil ladina la yu'minuna kace wadanda ga wadanda ba su yi imani ba kenan la yu'minu na'malu ala makanatikum ku yi aiki ala makanatikum akan halinku an gane ko mun faɗa kenan imamu shuba ya karanta ala makanatikum akan halinku ko mu ce nan makanatikum mufrad ne mudafan ila al-ma'rifa ya kuma mi ya kuma jam'i kamar da anka ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ayat Allah ko kuma kace a'a muqabalatul jam'i bil mufrad ne saboda kowa ya dauki nashi guda ne a hankalta mu kowa guda zai dauka tunda kowa halin shi daban to kace dai ku yi aiki akan halinku inna amiluna mu ma za mu yi aiki wantaziru ku jira ku saurara kenan a jira a gani inna muntaziruna mu ma za mu jira to mai imani in har bai samu natsuwa ba yoshi kafiri zai samu natsuwa yanzu yaƙi yaƙin gada ake kafirai suna kai mu da hari kuma ce su zama na lafiya mu da adda imani jibi irin yadda ake kisan kasashen musulmi kamar kisan kiyashi a kashe mu dubban mutane amma sai ka iske yanzu ka jibi filistin yadda ake zuwa ana rabon abinci akai hari a hospital hospital akai hari ana rabon abinci inda bayan Allah amma da an zo an kace mamace danta ya mutu sai su ce alhamdulillahi rabbil alamin shi yasa wani dan jarida na Amerika yin musulunta yace shi bai taba ganin irin wannan abin mamaki ba yace ya za a yi ana kisan mutane suna jin daɗi yace gaskiya a tare da su amma kahiri ba dan targade guda yayi shikenan kahiran Allah shikenan sai ga ya rikice to imanin nan ƙarhi na yanzu mu yawar da muka yi muna cin garin kwaki alramar da rogo da bakan miya babu ruwanmu amma su ce in baka da dole halaka zaka yi in baka da iro ka mutu halaka ta cin musu Allah kai muna tsari wan taziru ku jira inna muntazirun mu muna jira to walillahi ghaibus samawati wal ard ga Allah ne abin da ya koyo cikin samai da kasai kina Allah ne ya san shi ke sai taqdimu haqqu ta'khir bai ce ghaibu samawati wal ardi lillahi ba a lillahi ghaibu samawati wal ard yufidu al hasr Allah ɗaya kadai san abin da ya koyo sai dai abin da ya sanar da bayan shi to wannan kuma sai zaman to ghaibun ne muqayyad bi ba'd ibadihi wa ilayhi yurja'u al amru kulluhu ko ga Allah ne ake mayar da al'amari dukkansa yurja'u imamu nafi al-madani da hafsun karanta yurja'u ga Allah ake maida al'amari sauran kura sun karanta wa ilaihi yarji'u al-amru kulluhu ga Allah ne al'amari yake komawa gaba daya kenan yarji'u al-amru al-amru ya koma mi fa'ili yurja'u al-amru al-amru ya koma mi na'ibul fa'il ana maida al'amari zuwa ga Allah subhanahu wata'ala an gane ko yace to fa'buduhu ka bauta ma Allah shi kadai wa tawakkal alaihi kuma ka dogara ga Allah idan muka dubi qira'ata yurja'u al-amru kulluhu تنافع ده حفظ an gane ko akan mabniyun lil maf'ul ko alama lam yusamma alama lam yusamma fa'iluhu ko alama lam yusammi fa'iluhu lam yusammi al mutakallim fa'iluhu sun kace to dukkan qira'o'in ana iya tawjihin su cikin tawjihul qira'at al ashr bil qur'an a safha ta 154 zuwa safha ta 155 sun kace qira'at ta ce wa ilayhi yurja'u al amru kulluhu in ka dauki tamkata akwai nazir inda Allah ce summa uruddu ila Allah maulahumul haqq kaga ruddu an mayar to yurja'u an mayar shi ba duk da kina nan an maida al'amari na can kuma an maida su shi kuma qira'a wa ilayhi yarji'u al'amru kulluhu sauran. an gane ko ita ma ana kafa mata hujja da tamka inda Allah ya ce ala ila Allah tasiru al'umur da Allah ne al'amura suke komawa idh sayruratu idh sun kace inna sayruratu al'umur ila Allah wa ruju'aha ilayhi bi ma'anan wahid sun koma zuwa ga Allah ne da sara yasiru ilayhi da raja'a ilayhi duk dai ma'anar su daya sai dai lafazin ne ya bambanta ko ne kuma sai ka karanta shi irin yadda zo a alqur'anance sai Allah ce wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'maluna ko ba karan bane yawa imamu nafi' al-madani da imam abu ja'far al-madani sun zammi al-madaniyani da imam ibn amir ad-dimashqi da imam yaqub al-basri al-hadrami da imam hafs wanda rawi ne na asim al-kufi sun karanta wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'maluna sauran qurra sun karanta wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'maluna to ita qira'a wa ba rabbuka bi ghafilin amma ta'maluna sai an ka yi mata istishhadi ko taujihi da khitabin sabiq kinan as-siyaq as-sabiq inda Allah ce fa'buduhu an gane ko wa tawakkal alaihi ka gani wa tawakkal kai wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'maluna anta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ummatuka eh kanka ce ba ce wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malu ba mai jin larabci shi ko qira'a wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'malun قراءة تصورا شيني سنك تي احتج لقراءة الغيب كذلك بوقوعها بعد الغيب نصب لا تعزو باين غيبي في قوله تعالى وقل للذين لا يؤمنون كغا يا مسو لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون sai aka ce wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'maluna su din nan da aka ce a ga musu labari kenan da ku da su din duk Allah bai zama to marabkani ne ga abin da kun ka aikata ba don haka wannan aya akwai tahdidi cikin ta akwai tsoratarwa tunda an ce Allah bai zan mara baka ba kenan ya sani in ya sani kuma za a rubuta in an rubuta kuma za a yi in kan mutu in baka tuba za a yi za a sakan ka maka ba wai Allah ɗaya ya sani ba a tsaya a'a ya sani kuma zai sakan ka ba domin sanin ba shi kadai na ba shi na aka so akai gare shi ba kinayatu anil jazai a ya an ce Allah ya sani da abinda mu'minai sun ka aikata da abinda kafirai sun ka aikata to me ya saura kuma sakamako bana eh in dai don sani na shi kenan aiko da sai shi abin da ya ga dama kamar da mawaki ya ce a taka rawar bushasha kowa sai ta yi taka rawar bushasha abin da ya gada ba ga dukkan alamu suratu hudu ta zo karshe a wuraren da muke son mu dauka na tawjihul qira'at abin da muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh